وآتى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من كيزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkamu da wannan yammaci a yau biyu ga watan ramadana ko? daya ga watan ramadana daya ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu ko? wanda ya zo daidai da da arba'in da biyu sorry ba ashirin da biyu da arba'in da biyu wanda zo daidai da sha uku ga watan hudu 2021 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu da muka saba na alkur'ani mai tsarki a wannan sura suratul arafi a wannan masallaci mai albarka a juma'a kofar gidan mai girma sarkin damba bara mun samu tasgaro saboda matsalar da aka samu ta corona karatu bai samu ba amma duk da haka kun dan yi dan kaɗan maimakon da mun tsaya a cikin suratul an'am aya ta 170 ina jin da biyar ko sai muka yi haka karatun irin ba jama'a din nan har mu shigo cikin suratul araf aya ta 32 sai muka dakata to duk da cewa an yi rakwadin kuma an yi postin amma yawanci jama'ar gari ba su saurari karatun ba su da shawara sai ta zama guda biyu cewa a faro daga inda aka tsaya waccan shekarar tunda ba ranar publicly kamar ba a yi tafsiri ba wasu wasu kaci da a ci gaba daga inda aka tsaya tunda already a riga an yi rakwadin kuma a yi postin to a cikin ikon Allah dai za mu yi striking balance za mu koma can daga farko ba ba za mu koma dauka daga inda muka kwana ba za mu fara daga fresh daga suratul araf a cikin ikon Allah madaukakin sarki saboda haka a wannan sura mai albarka za mu fara wannan tafsiri na bana da fatan Allah madaukakin sarki ya sa wannan zabi da muka shine mafi alkhairi a wannan sura suratul araf ita ce sura ta bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani mai sarki a cikin rasmul usmani musabin da muke amfani da shi kuma sura ce wadda aka saukar da ita a makka ayoyinta guda 206 adadinsu a cikin wannan sura kuma kusan duka mai ne sai dai wa'insu ayoyi kaɗan ne wanda suke madaniya a cikinta Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad ah mala ce kad taqaddama al-kalam fi awwal sura aw surat al-baqara ala ma yata'allaqu bil huruf ah wa basduhu ko mun yi magana a cikin tun a farkon suratul baqara akan abin da shafi wato kenan wayannan harfa alif lam mim alif lam mim sad da sauransu kuma an shimfida doguwar magana akai wa khilafun nas fihi da kuma sabanin malamai akan ra'ayin wayannan abin da shafi wayannan harfa wanda ba sai mun sake maimaita su abinda yake nufi an yi dogon bayani a wancan tun a cikin surat al-baqara dangane da wayannan harufa alif da lam da mim da sad idan mutum ya lura su zai ga harufa ne wanda yake ake kiran su wannan haraf ana kiransa alif wannan ana kiransa lam wannan ana kiransa mim wannan ana kiransa sad wannan ana kiransa asma'ul huruf sunan harrufa wanda su harrufan nan na larabci guda 28 a kansu aka gina wato kenan a yaran larabci ko kuma duk wani rubutu da ya shafi larabci sannan in mutum ya bibiya alkur'ani wayannan harrufa da aka fara amfani da su a farkon surori kamar suratul bakar alif lamim ali imran alif lamim zuwa wani alif lamim sad wata kaf wata si wata yasin nun da sauransu a cikin harufa 28 da muke da shi in ka tace su za ka ga sun raba biyu kuma za ka suna ɗauke da kusan rabin hukunce-hukuncen da ya shafi wato kenan abin da shafi harka na wa'annan harufa ɗin kuma idan mutum ya lura zai ga cewa akwai hikima wajen kawo su a haka aka faɗi sunayensu aka ce alifun da lam yanzu misali a cikin suratul bakara za ga ce alif lamim sannan sai a ci gaba da zalikal kitabu amma in ka zo alamtara kaifa shi ma kuma alif lamim ne amma ba za a ce alif lamim ba sai a ce alamtara yanzu an faɗe su a cikin wato kenan sun fita a cikin asma sun zama musammiyat wato kenan yanda ake kira su asba'ul ba wanda yake sanin su da irin wannan yanayi sai wanda yake yaje karatu amma musammiyat wanda bai yi karatu ba zai iya fahimtar su misali in ka ce kataba ai kaga haka ake faɗa kataba amma kuma ka zo zaka zo kafin daban ba'un daban ko ai ta'un daban sannan ba daban amma ba za a ce kafin ta'un ba'un ba sai da ce kataba sai a wuce yau amma wanda ya san ka'idarsa shine zai fahimci cewa wannan ga yanda ake kiransa tunda tsarin ya zo da haka can an zo alam tara kaifa a ce alif alam nan an zo alif lamin a ce alif lamin akwai wani dalili hakan nan tsarin ya zo shi daga gurin Allah maɗaukakin sarki a daidai lokacin da larabawa a wancan lokaci suna da wato kenan larabci yaren larabci yana dunkule a jaziratul arab da fasaharsa da balagarsa da wato kenan irin duk ilimin da yake cikinsa ba tare da lokacin yaren yawa ya shiga duniya ba don haka larabawa sun fi kowa sanin ka'ida ta larabci yet sai abin ya zo da irin wannan tsari kuma suka fahimci cewa nan in an zo alif lamin za a ce can kuma an zo alam tara kaifa za a ce alam nashraha da sauransu haka za a faɗe su wannan kuma ce sad wannan nun wannan da sauransu haka to kaga akwai tsari wanda yake ashe da dalilin da yasa akai hakan nan kuma su ainihin wanda suka fi kowa sanin larabci a wani lokacin ba su kalubalanci wannan cewa hakan din ba daidai ba ne da haka duk da ba a fasara mana wa'annan harufan ba amma sai suka zo da irin wa'annan tsari kuwa guda biyu kuma kamar da muka faɗa cewa wayannan harufa da aka fara da su su surori din nan in ka raba su a cikin huruful hijaiya 28 zaka san sun dauki rabi daidai za su dauki harfa guda 14 ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da bai je makaranta ba ya zo da wannan tsarin kuma yet wa'anda suka fi kowa sanin larabci yet ba su yi challenge suka ce hakan nan tsarin bai zo da shi ba ta haka akwai hikima akwai balaga da Allah madaukakin sarki ya tsara wato kenan akan wannan a farkon suratul baqara mun yi bayani ba wani abu shigen wannan wannan a gurguje sai Allah madaukakin sarki ce kitabun unzila ilaik wannan alqur'ani littafi ne wanda aka saukar maka ai ma'anansa shine haza kitabun unzila ilaika wannan littafi ne da aka saukar maka wato kenan kaga kenan kitabun zai zama kabarin mubtada kenan ko tana wanda ana kaddara haza kitabu wannan wato kenan littafi ne min rabbika daga ubangijinka wanda Allah madaukakin sarki ya saukar maka da haka fala yakun fi sadrika harajun min kada ya zama a samu wato akwai takuri a cikin kirjinka minhu daga gare shi wa kenan kenan hum hu din da mai hu din yana koma zuwa gawa yawa mujahidi ya da katada da suddi suka ce shakkun minhu kar ka samu shakka a kansa wakila aka ce la ta taharraj bihi kada ka zama ka samu takura dangane da alkur'ani fi iblagihi a wajen wato kenan isar da shi wal inzar bihi da kuma yin gargadi da shi wasu malamai suka ce hudun yana komawa zuwa ga alkur'ani kamar yadda wasu suka faɗa yanzu hakan nan da haka in an ce kenan menene fala kun fi sarrafa harajin minhu kada ya zama akwai takuri a cikin zuciyarka daga alkur'ani din da aka saukar maka ya za a yi zama yana da takuri ai lissafi ne aka saukar masa don ya isar ma mutane a wajen isarwar akwai wato kenan takuri za ka je ka fada wani zai yadda wani zai ci karya ne wani ko zai yi shakka ko gaskiya rai ko karya rai wani ko zai ce kaza wani zai ce kaza kowa da irin fahimtarsa sannan akwai taklifat za ka tashi ka je gurin wannan ka faɗa masa ka tashi ka je gurin wannan ka faɗa masa ka tashi ka je gurin wannan ka yi bayani aikin ka kenan kullum isarwa to da ka sai malamai suka ce kenan akwai nau'i na gajiya da haka Allah madaukakin sarki ce masa kada ka zauna din ya zama ya takura a cikin wato kenan ya sa takuri a cikin zuciyarka kar ka wahala kar ka gajiya a wajen ida sakon Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fala ya kun fi sadarraka hadarjin minhu kamar ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa takuri ana magana da takurin cewa takurin kar ya shiga cikin zuciyarsa ai fala ya kun fi sadarraka harajin minhu kada kunci ya kuskure ya shiga cikin zuciyarka saboda zaka isar da wannan sakon to Allahu a'lam Allah madaukakin sarki shi ya sani dan haka fasbir Allah madaukakin sarki ya ce kai hakuri a wajen iblag wal inzar isarwa da kuma gargadi bala kun fi sadar ka harajin min huda aka ce fasbir kama sabar ulul azmi kai hakuri kaman yadda manya manya minar rusul cikin manzanni su ma suka yi hakuri kenan kafin ka akwai wasu manzanni da muka aiko su da sako kuma sun yi hakuri sun daure kai ma haka ولهذا قال litunzira bihi shi yasa ma Allah madaukaki sai ke ce litunzira bihi an saukar maka da wannan littafi litunzira bihi don kai gargadi da shi ai anzalallahu ilaika litunzira bihi alkafirina an saukar da wannan littafi don kai gargadi da shi wato kenan a kafir dan maka in an ce fada ku da inzar tsawatarwa ai ga wanda bai yarda da shi bane kenan duk wanda ya aiki kaza ya aiki kaza zai shiga wuta wanda ya aiki kaza zai haɗu da la'anar Allah madaukakin sarki wanda ya aiki kaza kaga kenan yanzu wannan magana ana faɗa a waɗanda suke aikata wannan ayyukan ne duk wanda ya shirka ga makomansa shine wuta ko ita ce wuta duk wanda ya sha giya ga makomarsa duk wanda ya zina ga makomarsa kaga wannan shine ake kiransa al-inzar da haka Allah ke cewa lituzira bihi an saukar maka don ka yi gargadi ma'ana ka ja kunnen mai sabo don kare zama ya shiga cikin wata kenan ko wa zikira da kuma wato kenan tunatarwa lil mu'minina ga masu imani shi kuma mai imani shine ake wato kenan tunatar da shi ah lokacin sallah ya fa to sai ka tashi ka je ka yi kaga dama kana sallah kenan ko yawa lokacin karatun alkur'ani yayi kaje kai kaza ai ya kamata kai kaza kaza kaza almaka tunatarwa shine ma'ana zikra wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina Allah madaukakin sarki yace kai gargadi gargadi yana amfana mu'mine da haka ana amfani da shi a mu'mine ne kuma wannan aya kaman tana jiyar da mu cewa jibilla ta dan adam asalin wato kenan kilka na dan adam alkilka al'asli ta dan adam wato shi duk musulmi ne mumini ne duk dan adam da Allah madaukakin sarki ya yi shi tun farko ma musulmi ne hakan na aka yi shi illa iyaka daga baya yakan zama musulmi yakan tabbata musuluncin sa ko kuma ya zama wato kidan kafiri gwargwadon abin da wato kidan iyaye suka koyar da shi a kansa da haka shi yasa aka ce litunzira wa zikra kai gargadi ga wanda ya kauce ga abin da aka saba a kansa ka tunatar da wanda yake kai kuma ya rafkana wato kina a kansa kamar ayan tana jiyar da mu cewa dan adam farkonsa musulmi ne annabi adam musulmi ne matar sawa musulma ce duk ƴaƴansa musulmai ne har ya zuwa ƙarshen zuriya duk musulmai ne amma along the line akan samu wani ya kauce sai ya shiga wani abu to wani za mu sai inzar wanda kuma yana nan akan hanya amma ya rafkana kan wasu abubuwa shi kuma za a yi masa abin da ake kira wato kenan tazkira don haka kenan kaga lamarin gargadi al'amarin da ya kamata a ce iyaye su dauri a kansa adam alaihi salatu wasalam ya koya wa ƴaƴansa tarbiyya su ma ya kamata a ce su koya wa nasu su ma ya kamata a ce su koya wa nasu su ma ya kamata a ce su koya nasu idan kaga an samu wani ya karkace to dai ko dai iyaye ba su koya masa ba da haka sai tashi da wani ɗabi'a ta daban ko kuma su kansu sun koya masa wani abin da ba shi ake so a koya masa ba da haka shine sai mutum ya tashi daban daban shi yasa Allah madaukakin sarki yake aikowa manzanni a lokacin da aka fitar da annabi Adam aljanna aka ce masa fa ma ja'akum menene fa ma ya'tiyannakum minni hudan wa man tabi'a huda fala khawfun alaihim wala wala wala hum yahzanun ko Allah zai aiko shiriya wato kenan wannan shiryar da za ta zo ku da kai da matarka musulmai ne ku fita ku ci gaba amma lokacin da aka samu wasu daga cikin zuriyar ku ba su karantar da 'ya'yansu abin da ya kamata ba shirya za ta sake zuwa saboda tunatarwa da haka in haka ya faru to duk wanda ya hakura ya bi tunatarwan to wannan falakafun alaihim wala hum yahzanuna da haka kamar wannan ayan tana jiyar da mu cewa mutane da kanan nasu ummatan wahida alal islami kenan sannan sai aka samu matsala da haka sai Allah ya madaukakin sarki ya aiko da manzanni masu gargadi da sauransu sun makala ta'ala muqatiban lil am Allah madaukakin sarki sannan sai ya ce a daidai lokacin da yake magana da kowa da kowa sai ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
الله بارك فيك ذلك اتبعوا جماعة كوبي ما أنزل إليكم أبدا أكسوكر مكو أكسوكر أكسوكر زوا غريكو من ربكم دقا أبنجيجنكو ai ma'ana iktafu atharar nabi ku koyi da wato kenan diddiyan annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummi wanda yake wato kenan balarabi da bai rubutu da karatu ba allazi ja'akum wanda ya zo muku bi kitabin da littafi wanda uzila ilaikum shine aka saukar daga gare ku bi rabbikum daga ubangijinku an saukar da kullu shay'in wanda ke shine rabu kullu shay'in wa malikahu ubangijin wato kenan komai sannan kuma wanda ya mallaki wato kenan komai da komai da haka yanzu kama ana umarni cewa ku bar abinda aka ku bar abinda kuke a kansa wanda yake ba ne daidai ba sannan ku bi abinda aka saukar muku wanda kuma ta ayar tana jiyar da mu cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutane akan wata hanya ta daban da can annabi ibrahim mai gina makka annabi ibrahim ko shine ake kiransa uban tauhidi shine kuma ya gina ɗakin ka'aba da shi da ɗansa da allah maɗaukaki zarki ya umarci su don haka musulunci ake yi wannan a wannan garin a daidai wannan lokacin kuma kowa musulmi ne daga baya lokacin hashim bin abdulmanaf a matsayinsa na sarki babban sarki ya je wani gari ya ga- a yaman ya ga ana bautan gunki ya ɗauko gunki ya kawo saudi arabia ya kawo cikin makka makka ta karbi gunki da haka sai suka koma wata kinan bautan wani abu daban da haka allah madaukaki sarki sai ke cewa wannan ɗin da kuke na bautar gunki ba shine ba yanzu ga littafi an saukar muku daga ubangijinku don haka ku yi hakuri ku zo ku bi wannan abin da aka saukar muku daga ubangijin wancan gumakon da kuke bautawa hashim bin abdul manaf shine ya dauko su ya kawo su wannan kasar ba a santa da gunki ba wala ta tabi min dunihi auliya kada ku bi wani wannan ya zama shine majibincin lamari a gare ku al-imam al-qurtubi yake cewa duk wanda ya bi wata jama'a to sun zama wato kenan waliyansa sun zama wato kenan auliya dinsa a cikin abin nan amma Allah madaukake sarki abin da ya ja hankali akai shine cewa ya zama Allah da manzonsa da muminai su ne waliya a gare ku ma'ana su ne majibinta kan da ke cewa Allahu waliyul lazina amanu Allah shine majibincin masu imani walazina kafaru aliyahum tagut su kuma wanda suka kafirta waliyansu sune wato kenan wa'annan gumakan nasu to haka Allah madaukakin take ce kar ku bi wa'ancan din ai la takruju kada ku zama kun fice amma ja'akum bihir rasul ga barin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ila gairihi kar ku fita daga kansa ku tafi zuwa ga wani ku koma wani guri daban fata ku sai ku kasance wato kenan kada adiltum anil- an hukumin lahi kun karkace ga barin hukuncin Allah maɗaukakin sarki ila hukumin garihi zuwa ga hatukin hukuncin waninsa idan mutum ya la'akari zai ga cewa ita kanta duniyar Allah maɗaukakin sarki ya halice ta sannan ya gina ta akan tsari tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya gina akan sa- ya gina duniya a kanta idan shi za a bi har abada ba za a samu matsala ba yanzu ka duba sauran duniyoyi da muke da su suna tafiya akan tsarin rayuwarsu har yau ba za ka taɓa samun matsala ba inda ake samun matsala a wannan duniyar da muke ciki ne wannan globe din da muke cikinsa shine me yasa saboda mutane tsarin da Allah madaukakin sarki ya dora mutane a kansa tuntuni an samu abin da ake kira al-inhiraf shine an kauce gabarin sa to duk lokacin da aka kauce a tsari wanda yake daidai to automatically za a shiga tsarin da ba daidai ba idan aka shiga tsarin da ba daidai ba ko za a iya samun matsala da ta'alimin ta'alim yana cewa kullu man aqta'a tariqa dalla duk wanda ya kauce wa hanya to zai bata ga hanya ake bi sai ya shiga jeji zai iya haduwa da komi zai iya hada da kowace irin matsala to mutane a duniya yau an kauce ma tsari na ubangiji an kuma kawo tsari irin na mutane to su kuma mutanen da suke tsara wannan tsarin fa suna da gajiyawa irin tasu suna da gajeren tunani irin tunasu Allah madaukakin sarki ya tsara tsarin tun daga farkon duniya har ya zuwa karshen ta akan daidai yanzu mutane sun kawo canje-canje to canje-canjen za ka ga an tsara dokokin sai ka ga yau sun yi sitin ɗin mutane gobe ba su yi ba jibi sun yi sitin su da kullum ana cikin abin da ake kira amendment za a yi gyara anan za a yi gyara anan ko kuma a kafa dokar a kasa binta shi kansa wanda ya kafa dokar sai zama ba zai iya ɗoruwa wato kira a kanta ba saboda ba haka ta dace da son zuciyarsa ba to son zuciyarsa kuma ba zai dace da son zuciyar wani ba don haka Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku bi son zuciyar wani kada ku bi ci- son zuciyar wani kalilan ma tazakkaruna amma duk da haka kadan ne kuke ganewa kadan ne kuke tintintini akan wannan ya kamata mutum ya nazari Allah madaukakin sarki shi ya tsara dan adam ba wanda ya bashi shawara shi ya tsara duniyar ba wanda ya bashi shawara shi ya tsara komai da komai kuma yace ga yanda za a bi kaɗan ne suke ganewa cewa in ba na Allah aka bauta ba za a zana da yanzu me yasa muke cikin talauci me yasa muke cikin turbikici me yasa muke cikin rashin kwanciyar hankali da sauransu da tsoro da sauransu saboda duniya gaba ɗaya ta koma son zuciya tana ga kullum ɗan adam kirkiran abin da zai halaka shi yake yi kullum ɗan adam fa kokarin fadawa cikin halaka yake yi Na haka Allah madaukakin sarki ce to ku bar wancan ku dawo wannan amma duk da haka abin mamaki shine kaɗan ne daga cikin ku wato kenan suke abin nan kamar yadda yake cewa وما أكثر الناس ولا فرست بمؤمنين يا محمد majority fa na mutane ko ranka yana sha'awar su dawo su yi imani to ba za su yi imani ba Allah sauka
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون
Allah maraukakin sarki ya ce wa kam da yawa ai kam littaksir ko kamar yadda rubba take zuwa littaklil yawa da yawa min karecin ahalaknaha za ka samu wato kenan alkarya shine gari babban gari a halaknaha sai muka halakar da ita mun halakar da gari da yawa mun halakar da gara- garuruwa ma'ana da yawa me yasa bi mukalafati rusulina saboda sun saba ma manzanninmu wa takzibihim sun karyata su dan haka ba kabahum zalika wannan sai zama shine sakamakon da ya biyo musu dan haka shine abin da ya biyo musu shine kize duniya kaskanci a ginar a rayuwar duniya wanda yake wannan din mausulan bi zalikal akhirati wannan ah, ah, mausulan zai bi bizillal akhirati da kaskancin lahira a duniya Allah madaukaki sarki ya halakar da su sannan kuma za- wannan halakar za ta bi da su har zuwa ga kaskanci wato kenan na gidan lahira kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kada ki wala kastu zuwa bi rusulin min qablika ba ka bil ladina sakiru minhum ma kanu yastahzi'una hakika an yi izgilanci da manzanni da suka zo kafin ka annabi kaza ya zo a masa izgilanci annabi kaza ya zo a masa izgilanci a masa annabi kaza ya zo a masa izgilanci a kokarin i da sakon ubangiji madaukakin s- eh, Allah madaukakin sarki dan haka fa haka bil ladina sakiru minhu duk wanda suka musu izgilanci sai ya zama sun cancanci ma kanu bihi yasaduna abinda izgilancin da suke sai ya zama su suka cancance shi ta haka sai ya zama izgilancin ya koma kansu to Allah madaukakin sarki ce a sakamakon da izgilancin da suke man halaka an halaka mutanen adawa an halaka samudawa an halaka mutanen tubbai an halaka kurunin ashabar rasi an halaka kurunin bai na zalika kasira ko ne Allah madaukakin sarki ya halaka su amma Allah madaukakin sarki ya zalunce su ta afa ma zalamnahum ba mu muka zalunce su walakin kanu an fi son yazlimuna su ne suka zalunci kansu dalilin da yasa halaka ta zo musu dalilin da shine dalilin saba wa ubangiji shine saba wa ubangiji yanzu ka kunci da muke ciki dalilin sa ai dalilin kaucewa ne da muna nan law an safar nasu lasara halqabi da muna nan akan daidai da ba mu matsala kowa bai bi son zuciyarsa ba kowa bai abin da shari'a ta zo da shi kowa yana zaune lafiya babu wanda zai sake zama cikin talauci a cikin kunci a cikin halin da muke ciki saboda dukiyar da Allah madaukakin sarki ya kawo ta a kasar nan wallahi ta isa kowa a kasar nan ya fita cikin talauci- ya fita cikin talauci kowa mutum ɗaya zai ɗebe wannan dukiyar mutum ɗaya a tal ya ɗebe tiriliyan kaza mutum shi shi ɗaya ya ɗebe bajet ɗin Najeriya na shekara guda ko sama da shekara guda duk Najeriya gaba ɗaya mutum ɗaya ya ɗiba kaga sauran ku dole za su zama ya ɗiba ne a the essence of others dole sauran za su zanna a cikin kunci amma da ya yi haƙuri wannan dokiya an ɗauka an aiki da ita a wanda ya kamata kaga da ba za mu abin nan ba ba za mu shiga cikin wannan halin da muka sa- muka samu kanmu a cikinsa ba da haka shi yasa sai masifa sai ta zo ta idan masifa kuma ita zo kuma ta ummu salihu wa talih ta mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba duk za ta zo ta haɗe da haka Allah madaukakin yake ce da yawa mun halakar da al- al'umma kafin ku fa ja'aha basuna bayatan azabar mu za ta zo musu wato kenan bayatan wato kenan eh, da daddare da daddare suna kwance suna cikin bacci ahum kailuna ko kuma suna cikin kailula baccin rana Allah madaukakin sarki ya keɓance wannan lokuta guda biyu cikin dare can cikin dare talatinin dare saboda kowa ya risu na yana bacci to sai azaba ta zo za ta fi ko daga hankali kana kwanci cikin bacci da da kai da iyalanka da kuma a so duk gaba da ce an ruguza gidanku kun razana kai ma baka san inda kai ba wannan ma bai san inda ta ƴaƴan baka san inda suke matan baka san inda suke ba to kaga ya fi tsananin daga hankali ko kuma lokacin kailula shine waqtin zahira idan dab da azhar mutum ya samu lokacin da yake dan ajiyewa rigarsa ya huta ya gama wahala ya zo zai huta a daidai wannan lokacin sai a razane shi to kaga ya fi wato kina ainihin takuitos adaka azabar Allah madaukakin sarki takan zo musu a cikin wannan lokacin kuma ana Allah madaukakin sarki ya ce ya halaka ƙarya amma abin da yake nufi da ƙaryar menene wani lokaci idan qur'ani ya zo da karya a halakna karyatan yana nufin wato kenan me mutanen garin kamar da yake cewa cikin suratul yusuf yake cewa wasalil menene wasalil qaryatin lati eh kunna fiha wasalil qaryatin lati kunna fiha ka tambayi alƙaryar da muke ciki ai garin da muke ciki garin za a tambaya a a ai mutanen garin ne mutanen garin saboda wani lokaci in ita ƙarya ana nufin gari ne gari kuma wuri ne inda mutane suke taruwa ko ana kiransa makan eh makan guri da haka ba za a tambayi gari ba sai dai a tambayi mutanen garin was'alul qarya ay was'al ahlul qarya wani lokaci kuma in yazo da ƙarya yakan zo da wato kenan anihin garin yanzu nan gurin adawa da samuda da aka zo dan mara gurin aka yi gaba daya da mutanen da garin gaba daya saboda haka yanzu nan Allah madaukakin zai ce mun halaka su da su da garin za ka ce tilka biyu tilka masakinahu wata tilka masakinahu lam tuskan min ba'dihim illa qalil ga garin gaba ɗaya ya rushe sadaka babu wanda ya sake zama wato kina a wannan gurin don haka Allah madaukakin sarki ya halaka wa'annan a daidai wa'annan lokuta kenan kamar aya tana jiyar da mu cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kama mutane a sakamakon ƙin bin gaskiya kwatsame ke musu wannan kuma kar mu ɗauka sai gari gaba ɗaya a'a a ɗaiɗaiku kuma haka ne a lokacin da mutum yake tsiyarsa yake zalunci yake shedanci yake fasikanci yake duk abin da ya ga dama Allah barkaku zai zuba masa ido ran da ya tashi kama shi rana ɗaya zai kama shi sai kwatsam duk abin da yake tsammani sai zama ya juya akadnahum baktatan fa idahum mublisuna lokaci ɗaya kwatsam sai kaga shi yasa ake tsoron aikin sabo in kana aikin sabo baka san lokacin da Allah madaukakin sarki zai kama ka ba kaga wayannan mutane suna zanne kwatsam sai dai su je kawai shikenan kuma shikenan din sun tafi halaka ta zo kuma sun mutu daga nan kuma za su wuce lahira kuma za su wuce lahira a cikin wannan mummunan halin ta haka za su haɗu da abin da ake kira sa kiziyul akhirati wannan al'umma kenan kai ma kuma haka ne kai kai daya a lokacin da kai istimrari a cikin sabon Allah kana ciki kana ciki kana ciki kana ciki kana ciki kwatsam sai a ce yau ba kai kaga baktatan za a kama ka saboda haka sai ya zama abin nan mutum ya tafi Allah sauke ta masha Allah
فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين
Allah madaukakin sarki ce fa ma kana da'awahum babu abin da yake wato kenan da'awar su idza ahum ba suna lokacin da wato kenan azabar mu ta zo musu ko tsananin mu ya zo musu illa an kalu inna kunna zalimina sai dai su ce ka hakika wata kenan mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu a wani lokacin ai ma'ana wannan shine fa ma kana qauluhum inda maji'il azabi lokacin da azaba ta zo ta wato kenan za su yi itirafi da kansu bi zunubihim da zunubansu cewa sun yarda sun yi zalunci sun abin din sun saba wa Allah madaukakin sarki wannan hakikuna bi hada kuma za su yi itirafi cewa sun cancanci hakan din wannan shi ne da'awa su in ka jance da'awa dama wani lokaci ta zo da ma'anoni da yawa ta zo da kira abinda za su yi kira su yi magana a kansa su yi jawabi a wani lokaci shi ne mun zalunci kawo kanmu kenan mun yi laifi in ba sun yi itirafi ko Allah bada kungin sarki yace za a tambayi yan wutan za su shiga su ce a alam ya tukum nazir bai gargadi bai zama ko su ce kalubala haka ne karja ana nazir mai gargadi ya zo mana fa kazzabna muka karyata wannan ma da Allah mai shai muka ce ba wani ayan da Allah ya saukar ko daga shi sai ce fa'ata rafu bi zambihim sun itirafi ma'ana sun yi confession sun faɗi zunubin su cewa eh lalle sun yadda sun saba wa Allah madaukakin sarki a wannan lokacin da haka kaga kenan sun cinci sakamako to kaga wayannan masu ma haka ne sun ma haka ne da'awar da suka yi a wannan lokacin shine cewa sun zalunci kawo kansu wani lokaci yakan zo a wajen musu idan mutum an je kotu zaka sa akwai mudda'i akwai mudda'a alaihi da mai kara da wanda aka yi kara a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi yake cewa albayyinatu lil mudda'i ko wal yaminu ala man ankara wanda yake da awan kayansa ne ya kawo hujja wanda kuma ya yi inkari walemi ya rantsi haka ne yawwa wannan kaya nawa ne na yi da'awan cewa nawa ne kai kuma kai da'awan cewa a'a ba nawa bane don haka a cikin mu za a samu mudda'i da mudda'a alaihi wanda ya kara da wanda aka yi karansa haka ne adidai akan da'awa ne da'awar nawa ne kai kuma da'awar ba naka bane haka ne yawwa to amma a wannan kes din su duk da'awar su guda ɗaya ne su sun yi ittifaki cewa inna kunna zalimin hakika mun zalunci kawo kanmu kaga wannan alƙarya da aka halaka kenan idan ba alƙarya ba Allah madaukakin sarki yakan halaka mutane a ɗaiɗaikun su duk lokacin da mutuwa ta zo ta da yawa mutane za su yi nadama a daidai lokacin da kuma yanzu Allah madaukakin sarki ya baka abin da ake kiransa al-hurriya ko hurriyatul nadiki hurriyatul isti'mal yancin magana an baka yancin aiwatar da ko kuma abin da ake kira hurriyatul tasarruf an baka yancin ka sarrafar da lamarin ka yanda ka ga dama yanzu kana da wannan amma akwai lokacin da za ka karbe wannan din da lokacin kana alamin zarra baka da wannan kana ciki baka da wannan amma lokacin da ka fito duniya yanzu kana da wannan da zarar an zare rai kuma an saka a cikin kabari barzak baka da wannan in an je tashin alkiyama baka da wannan in an tafi lahira nan ma baka da wannan ta haka a lokacin zaka ji fatar jikinka tana maka shaida ta ce karya yake kai kai kaza kaza kaza kaza da sauransu baki zai karya abin da su ce ja wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina za su tambayi fatar jikinsu fatar jiki al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannu zai yi magana hannun da shi za a tafi wutan amma zai ce ga abin da kai wata shada arjuluhum kafa za ta shaida kafar ma za ta kone amma za ta bi saboda an kunce abin da ake kira hurriyatu tasarruf yanci na sarrafa al'amuran ka yanzu ya riga ya kuce don haka dole haka za su faɗi gaskiya in ya matsa me yasa hannu kai shaida sai su ce an daga na Allahu allazi an daga kullu shay Allah da yake sa komai ya magana shi yasa muka yi magana da haka su ma dole za su magana ba za su yi ƙaryar ba baki mai ƙaryar kuma an rufe shi kaga kenan a wannan lokacin kake da dama da zaka sarrafa al'amuranka a wannan lokacin kake da dama da zaka yi gaskiya a cikin lamarinka a wannan lokacin ne kake da dama da zaka nemi komai kafin a kubuce wani ya kubuce a karbe wannan wato kenan huraitu tasarruf din to mu ji malam
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
Allah madaukakin sarki ce fala nasalan alladhina ursila ilaihim wallahi wanda muka aiko musu da sakon nan sai mun tambaye su sai mun tambaye su alladhina ursila ilaihim wanda aka aika musu manzani su aka aika musu manzani mu kenan ko an aiko mana da manzo ko Allah ce sai ya tambaye mu sai ya tambaye mu ranar tashin alkiyama kamar yadda yake cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum lil mursalin mursalina za a tambaye su za a kira su ranar tashin alkiyama to manzanni sun zo sun kira ku ya kuka ansa musu wani irin ansa kuka ba su kun yadda wato kenan ko ba ku yadda ba kamar yadda yake cewa yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah maɗaukaki sarki zai tara manzanni gaba ɗaya feku ne ma za a jabtun ko? ma za ujibtin da me aka an samu ku Allah zai tara manzanni ya ce ku manzanni da kuka je kuka isar sako me aka ce muku waye ya ansa kowanne daga cikin mutane kowa da ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku da me ya ansa waye ya karɓa waye yake karɓa su annabawan ne za a tambaye su ba da ansa su faɗi wanda suka karɓi sakonsu da wanda ba su karɓa ba kuma sannan su ma mutanen za a tambaye su kenan me kuka ansa sai sai qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibi kai ne masanin gaibi dan haka yasallallahu al'umam Allah madaukakin sarki zai tambayi al'ummomi yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama amma ajabu akan abin da aka ba su ansa amma ajabu rusul ba kan abin da suka ba da ansa a manzanninsa fi ma arsalahum bihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya aike su da shi wa yas'alur rusula Allah zai tambayi manzannin aidan suma an iblagi risalatihi kun isar da sakon wato kenan ko ba ku isar da sakon ba da haka abdullahi dan abbas yake cewa da Allah ya ce fala nas'alan fala menene fala nakusanna alaihim bi ilmin ko wa ma kunna ghaibina din nan yace ai za a sa littafi ne za a sa littafi ne na hisabi ranar tashi alkiyama amma kafin mu je wannan wannan ayan tana daga cikin ayan da take da dan ishkal Allah madaukakin sarki ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalina da dan iskal kaɗan kofar da abokan gaban musulunci suke samu lokaci su soki alkur'ani nan Allah ya ce sai zai tambaya ko har ma ya zo da lamur kasami zai tambayi manzanni zai tambayi kuma waɗanda aka aika manzannin zuwa gare su amma a cikin wata aya Allah ya ce wala yusalu an zunubihimul mujrimun masu laifi ba za a ma a tambaye su wato kenan zunubin su ba wannan aya ta ce za a tambaya wacce ta ce ba za a tambaya ba ko Allah ya ce wala yus'alu hamimun hamiman aboki ba zai tambayi aboki ba a wannan ranar haka ne to sai su ce ai to kaga ai akwai tanakudi a cikin alkur'ani nan ya ce za a tambaya nan ya ce kenan ba za a tambaya ba to amma matsalar ta shine suna fahimtar alkur'ani ta hanyar ra'ayi da fahim da da da da da san zuciya wanda alkur'ani lokacin da aka saukar da shi ai a larabawa aka saukar da su larabawa da muka yi magana a baya su ne arbabul balaga da fasaha ko ba ka ba inda akwai tanakudi tsakanin wannan da wancan da tun wancan lokacin ya kamata a ce laraba su ce akwai tanakudi a cikin alkur'ani dan Allah ce fala nasala allazina usila ilaihim wala nasala mutan kuma yace wala yusalu an zulubihim almujrim ko ba za a yi tambaya ba wala yusalu hamimun hamiman aboki ba zai tambaya ko babu wani tambaya sai a ce akwai wato kenan tanakudi amma su ba su fahimci abin haka ba sun fahimce shi a yanda Allah madaukakin sarki ya fahimci abin ko kuma yake nufi da mutane shine tambayoyin ai akwai mawakif akwai gurare da ba za a tambayar ba akwai kuma guri wanda za a yi tambayar sannan tambayar kala kala akwai tambaya ta mina ake kiransa ikrar akwai kuma tambaya wato kenan ta ta'allu kamar misali ɗalibinka ne za ka tambaye shi ɗalibi zai tambaye ka ɗalibinka zai tambaye ka tambaya kala biyu wani lokaci zai tambaye ka don ya sani wani lokaci zai tambaye ka don ya tabbatar haka ne ko ba ka ba yawwa a ban baka kudin tara ba ne baba zai faɗa a yaransa ban baka kudin tara ba ne menene wannan tambaya ce amma wata irin tambaya yana so ya san bai bashi ba ne ko kuma yana so ya tabbatar wasu aina baka duk zai iya dauka tambaya ya yi amma ya san ya bashi ko kuma tambaya ya yi bai san ya bashi bai raso ya san ya bashi ko bai bashi ba duka wa'annan suna iya zuwa suna ka tambayoyin da alkur'ani Allah maɗaukakin sarki zai yi wa manzanni a wannan wurin da kuma su mutane tambaya ce ta tabbatarwa su fahimci cewa an ba su ko Allah maɗaukakin sarki zai ce Isa bin Maryama an ta kulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillahi kai ne kace ai Allah madaukakin sarki ya san Isa bai faɗa ba ko ba ka ba amma tambaya ne don a tabbatar ma wayannan mutanen Isa bai faɗa musu haka ba alayhi salatu wassalam su ne suka faɗi hakan nan ko ba ka ba yanzu da Allah zai tambayi manzanni me aka an samu ku ne kan ai tambaya ce ta me neman tabbatarwa ko ba ka ba su faɗa da bakin su amma Allah madaukakin sarki ya riga ya san wannan su ma wanda za a tambaye su Allah madaukakin sarki ya riga ya san abin da suka bada ansar mun gane wannan saboda haka tambaya ce wanda za a yi ta neman a tabbatar maka da laifinka ba wai an ba su dama ne na tambayar da wato kenan ta neman ilimi a wannan lokacin ba don haka babu ta za ku wato kenan a cikin wayannan abubuwa mun gane wannan Allah madaukakin sarki ce za mu tambayi wanda muka aike su Allah zai ce Isa dan Maryam kai kace kaza kaza kaza ce ya ubangiji ba ni na faɗa ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kace kaza kaza kaza ya ubangiji ba ni na faɗa ba ni ga abin da na faɗa da dai sauransu ku ku kuka yi kaza kaza kaza sai faɗa da kansu sai ce fa fatar ruhu bi dhanbihim sai su itirafi da zunubin su wanda dama Allah ya riga ya san shi ta haka fa zuqal li ashabi sa'ir nesa nesa nesa da garaman Allah madaukakin sarki so wannan mutane da ake kinsa ashabu sa'ir to mu je malam kallon na kusanna
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
Allah fa da kun zarge ce fala na kusanna alaihim bi alimin kuma wallahi za mu ba su kisar komai a ilmace duk abin da ya faru za mu gaya musu za mu gaya musu ai dama ya ce za a baka ma a rubuce ko littafin ka sai a ce ya kira kitabaka ba an riga an gama da komai da komai ba a ilmace duk abin da kai ya kira kitabaka ka fa bino suka lewa alaika hasiba da ka zamu ba su labarin duk abin da suka aikata bi ilmin a ilmace wa ma kunna ghaibina a lokacin da suka yi wannan din ai mu ba mu kasance fakakku ba ai ma'ana mu ba mu kasance ba ma nan ba ai lokacin da suka yi muna sanar da su ko bi wada alkitabi yawm alqiyamati za a sa littafi na hisabi ranar tashin alkiyama fa yatakallam littafin zai yi magana bi ma kanu ya amaluna da abin da suke aiwatarwa kenan kenan za a ba su littafin a ce kai ka karanta kai za ka karanta littafin rana kaza na yi kaza rana kaza na yi kaza ka karanta na alkhairinka ka karanta wato kenan na sharri amma kun na ga ibina ku kasance wato kinan faka kowa ai ani annahu ta'ala yukbiru ibadahu Allah da kansa zai bada labari a bayansa ko kuma yake ba su labari ko kuma zai ba su labari yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama bima qalu duk abin da suka faɗa ko bima amilu da duk abin da suka aiwatar min qalilin wa kathirin dan karami ko babba wa jalilin abu mai daraja mai daukaka madaukaki wakirin ko kaskantacce walakantacce duk abin da mutum yayi shi yasa ake cewa kar ku rena aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min ma'rufi shay'an aikin alkhairi ko mun karancin sa kar ka rena shi yana nan akan mizani haka kuma sharrin ma ko mun karancin sa kar ka rena shi shi ma yana nan akan mizani annabi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mumini da kafiri dangane da zunubi shi mumini yana kallon zunubinsa kamar yana da na a gindin wani katon dutse ne irin na hanyar shirin nan ai na hanyar baucin nan akwai kuma wani mulmulallen dutse ta sama irin ya dan dofanin nan yana zanne yana kowane lokaci yana tsoron karfa wannan ya gangaro in ya gangaro kan shi kai karshen tasa karshen ta zo ko to aikin zunubi ko mun karancin sa ganin sa yake kamar haka in yana in yi zunubi kadan Allah zai iya kama shi kuma Allah yana kama mutane din ina rabaka la sari'ul iqabi yawa amma shi kuma kafiri yana kallon aikin zunubi ko kuma munafiki yana kallon aikin zunubi kaman kuda ne ko sauro haɗin haka ma ya bige shi kawai bai san kuma zai iya zawo in ya shiga hancin sa in ya tafiye tafiye tafiye abin kafin ya tsaya zai iya kaiwa matsalar da zai iya kaiwa gurin da zai iya haukata shi ko ya halaka shi ko ya halaka shi sadaka dan ko ba haushe ce dan hakin da kare na ko zai iya tsokale maka idanu dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa duk abin da kuka aikata da babba da karami ko yawa duk muna nan muna kallon sa li annahu ta'ala shahidun ala kulli shay Allah mai shaida ne akan komai la yujibu anhu shay'un babu abin da yake buya a gare shi wala yakfal an shay'in baya rabkana gabarin kowane abu bal bar ma wannan magana ka ji wata sabuwa huwal alimu shi Allah masani ne bi kiyanatul ayuni da ha'incin ido lokacin da kadai sun yana da ido Allah yana sanar da wannan ya alamu kayanatul ayuni wa ma tufi sudur duk abin da wata kinin gaji ya boye saboda Allah madaukakin sarki dan wannan lahaza da kai din nan ta dan walka kadan ha'inci to Allah madaukakin sarki yana da wannan da haka wa matar kudu min warakatin illa ya alamuha babu ganye da zai fado a kan bishiya face Allah maɗaukakin sarki yana sanar da shi wala habbatin fi zulumatin fi zulumatil ardi babu wani kwaya a cikin dufin ƙasa kasa kasa kasa kasa ka tattona ka tattona ka tattona har ka je can karshen kasar inda a- tana da karshe dan kwayar kasa kwaya ɗaya da take wannan gurin Allah madaukakin sarki yana tare da ita in kuma akwai abu mai rai a gurin Allah na sanar shi kuma shi yake ba shi abinci wala ratabin babu wani abu danye a duniyan nan wala yabisun ko bushashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi wanda yake bayyananne shine wato kenan lauhul mahfuz to mu je mana
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
Allah madaukakin sarki ce wal waznu yawma idhin al haqq mizani da za a auna ayyukan mutane da na alkhairi da na sharri a wannan ranar tabbas tabbatacce ne gaskiya ne yana nan akwai shi shi yasa aka ce karka rena dan kankanin aikin alkhairi da zaka yi za a dora shi akan mizani zai kuma tasiri akan mizani don ko da kwayan zarra mizanin ka na alkhairi yayin rinjaye yayin rinjaye haka ne ko ba haka ba yawwa ko a duniyar nan ma haka ne akwai inda aka yi zaɓe na siyasa a dambar local government din nan wani ya kada wani da ƙuri'a kwaya ɗaya kuma ya kada shi haka ne da kwaya ɗaya tol ya kada shi to haka ne ranar lahira ko da kwaya ɗaya mizanin ka na alkhairi ya rinjaye na sharri to ya dai rinjaye ko ba ka ba da haka ko da abin da mathematician suna cewa point ko point kaza ko da wannan point din ya tsallaka ali zai ka tsallaka yau kuma ko da point din ka gaza to ba ka tsallaka ba haka ne yauwa yanzu an ce eh, samun admission sai ka zo da 160 a jam sai ka samu 159 ba za su dauke ka ba a makarantu ba ya ga wanda ya zo da 159 yana neman admission a degree program a college of education suka ce wala ba za a dauke ka ba 159 kuma ba a dauke shi ba kaga dai ya faɗi da ya samu ƙarin point ɗayan nan da zai abin nan don haka shi yasa ake karantar da mu muraqaba duk abin da yake alkin alkhairi ne karkare na shi la ta haƙiran na minal ma'arufi shay'an aikin alkhairi ko mun karancin sa karkare na shi yana da mizani ba za ka san lokacin da za ka bukace shi ba ba za ka san lokacin da za ka bukace shi ba haka kuma sharri shi ma ko mun karancin sa shi ma za a dora akan mizanin ka da haka wal wazan yawma idhin al haq mizani a wannan ranar na gaskiya ne kuma kaga a can ba za ka ba da cin hanci ba ba za kuma abin nan ba lama- nasaba ba za ta kai ka ba ɗaukaka ba zai kai ka ba ɗan wane ne ba zai kai ka ba ko ɗan alarama ko ɗan shehi ko ɗan mm, ranka ya daɗe yallaɓe ko waye babu abin da zai kai ka a wani lokacin sai aikinka na alkhairi walo zan yau mai zin alhaq da haka fa masakulan mawazinuhu ko duk wanda aiki- mizaninsa na alkhairi ya yi zama ya yi nauyi wala kuma mulmufli wannan su ne rabautattu su ne suka da haka kai kokari ka zama ka rabauta ka yi kokari aikin alkhairi a- mutanen kirki suna yi kansu muraƙaba da daddare za su zana su rubuta abubuwan da suka yi a duniya a- a a wannan yini din su gane su yi wa kansu adalci aka ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu bilkusdas almustaqim ku yi wa kanku hisabi tun yanzu ai kana jarraba kanka ko a harkar jarraba ka gwada ka gwada ka ga zan iya ko ba zan iya ba zan iya ko ba zan iya ba to ku yi wa kanku hakan nan ka aura ka yi wa kanka adalci ka auna kanka da alkusdas almustaqim na ababin adalci yanzu duk abin da kake nan tsakaninka da Allah kake yi ko kuma akwai da kake da mutane akwai da kake dan kar a ganka akwai wanda kake abin ya zama dan Allah ne kake wani babban malami a da ana kiransa Fudail bin Iyad kafin ya zama bawan Allah tsallaka han- tare hanya yake yake kwace kudin mutane warawo ne wata rana ya je zai tsallaka katanga sai ya je wani yana karatun alƙwarai alam ya ne lillazina amanu an tafsha qulubuhum la dhikrillah sai ya ce kad ana ya rab lokaci bai ba wanda ba mutum zuciyar mutane za su ji tsoron Allah sai ce wallahi lokaci ya yi ran ubangiji wallahi daga nan sai fasa tsallaka gidan mutane zai je lalata da yar gidan amma sai daga sai ji a gidan wani yana tahajjud da daddare yana karanta alam ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum ko bi zikrillahi wa ma nazala min alhaq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl wa tala alaihim al'amadu fa kasar qulubuhum wa kaseerun minhum fasiqun yace ai lokaci ya hiya obagiji sadaka ya zare jikinsa ya dawo ya tafi ya kama hanya tarantaran zai koma garinsu don ya tsako daga garinsu ne zuwa wani gari sai je wani bango sai wani kango ya samu wasu mutane suka ci kai tafiyar nan tare nan ba za ta yiwu ba fudail bin iyad zai tare hanya zai mana kaza kaza zai ce ina shiga uku na ba Allah karka tafi akwai fudail yana hanya to kaga tun daga nan da yake tsakaninsa da Allah yayi sai ya tuba tsakaninsa da Allah sai da ya zama mutanen da ake buga da misalai da su a cikin tabi'ai don ya ga sahabbai da idonsa ya zama manya-manya ƙarshen rayuwarsa ba ya ce kai daga cikin tuba na na komo a maka a gindin ɗakin ka'aba nan zan rayu amma da yake tsakanin Allah yi Allah ba da kuɗin sarki ya abin nan ɗinsa mun gane wannan saboda haka wala kumul muflihuna wannan su ne ake kira su rabautattu
ومن خفت موازينه فأولئك الذين كسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
Allah maraukacin sarki cewa man kafar mawazinuhu wanda kuma ma'auninsa na alkhairi ya zama ya sako-sako a kaffa ya zama ba shi da nauyi kafif shi ne mara nauyi yawa ta zunubinsa ya yi nauyi wanda kuma ya zama kafif ba shi da nauyi kaffa kenan yanzu aikinsa na alkhairi ya zama bai rinjayi wancan din ba aikinsa na shari ya rinjayi wancan na alkhairi ya zama kafi ko mura nawa ne ma wani abu da ya kamata bai la'akari da shi shine a ce kana aikin alkhairi kullum kana aikin alkhairi kullum kana aikin alkhairi amma fa a gefe ɗaya kana mummuna kayi aikin alkhairin kaddara misali a ce ya kai miliyan amma zunubin ka sai aka samu miliyan da dugo ɗaya kaga dai still baka kai ba ko ba ka ba wani lokaci ayyukan mu na alkhairi da muke yi suka rude mu sai mu ga ai muna yin aiki alkhairi ai muna yin alkhairi har ma zaka ji wasu ce ai su yanzu Allah ma bashin sa suke bashi suke bin sa saboda sun yi wani aiki na alkhairi wanda a ganin su ya ma isa ma a ce sun abin nan to saboda ka taba ɗaya gefen ko sai zo ya bata sai ya zama kan cewa an samu ɗigo ɗaya na sharri wanda yake tsallaka wannan ko kuma kana yin aikin alkhairin amma riya ta yawa a ciki riya ta yawa a ciki kana idan mutane ne dan da ba mutane ba za ka yi ba saka ji baka da kasala saka ji kasala ta yi maka yawa baka da wato kenan abin nan karfin gwiwa akan al'amarin to kaga duk wani yana sai ya zama kana aikin alkhairin amma baya hawa mizani kana aikin alkhairin amma ba saboda kai ba dan Allah ba to duk irin wannan yana yana daga cikin abu da suke samu abubuwan musu zama sako-sako Allah maɗaukakin sarki ce wanda wa maka bar mawazinuhu wanda ma'auninsa ya zama ya wofinta wala kal ladina kasiru anfusahum wanda su ne suka hasarantar da rayuwarsu kaga kenan kai ka jawo kanka hasaran su ne suka hasarantar da rayuwarsu ma'ana sun ja ma rayuwarsu hasara rayuwarsu ta zama hasara a gare su me yasa ta zama hasara biwa kanu yasnauna haka ne bima karu bi ayatina yazlimuna saboda zaluncin da suke sun zalunci ayoyin mu sun zalunci ayoyin mu ma'ana basu ba ayoyin hakkin su da ya kamata ce sun bayar ba to Allah sauka to
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
Allah madaukakin sarki ya walaka da hakika makannakum fil ardi mu ne muka tabbatar da ku a ban kasa Allah ya tabbatar da ku a ban kasa ya ba ku gari kuna zaune a ciki ya ba ku gida kowa da gidansa kowa da ɗakinsa kowa da gonarsa kowa da shagonsa kowa da makarantarsa kowa da ofisinsa kowa da yadda gurin da ya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su mu ne muka tabbatar da ku fil ardi a ban kasa wajalna lakum fiha ma'aish muka sanya muku wato kinan abubuwa na rayuwa a ciki akwai gero akwai dawa akwai shinkafa akwai masara akwai mangoro akwai lemo akwai ayaba akwai ruwan sha da sauransu da gonan noma wannan su ne kayan rayuwa mu ne muka, muka baku wannan amma abubuwan mamakin shine kalilan ma tashkuruna shukura ku ta yi kaɗan kwarai da gaske kaga nan Allah madaukakin sarki yana magana a akan wato kenan bayinsa ko mumtannan ala abidihi fi ma makana lahum cikin abin da Allah madaukakin sarki ya tabbata so min annahu ja'ala al-arda qararan na barko ya sa kasar ta zama tabbatacciya ba ta rawa ba a earthquake waja'ala fiha rawasiya ya sanya manya manyan duwatsu sun danne ta ba za ta yi rawa ba wa anhara ya sa koguna da za ku kama kifi ku ci ya kuma sa ruwa cikin kasa da za ku huda ruwan ya bulbulo ku ɗiba ku sha wadda ala lakum fiha manazil ya sanya muku gidaje wa buyutan da kuma dakuna a ciki abaha lahum manafi'aha duk ya halatta muku amfani da wannan gidajen ya halatta muku amfani da wannan gidajen ba za ka gane muhimmancin wannan ba wani lokaci sai in babu su ko ya kawo the northern the value of israel until it is cut up yau sai ran da matsala ta same ka ka samu wani gurin da daki wannan baka da shi ga sha biyun dare ga firgici ga ana tsaron barayi ko yan boko haram za su zo su baka da inda zaka tsuguna kaga tashi hankali amma kana da gida ka shiga ka sa sakata ka kulle ka shiga daki nan ma ka sa sakata ka kulle sai ka kwanta kai bacci har da mishari wannan ba karamin rufin asiri ne Allah madaukakin sarki ba wa sakkara lahum as-sahab Allah ya hore musu girgije ligraj arzakihim saboda ya saukar musu da wato kenan arziki minha daga gare ta idan Allah saukar da ruwa sama aka samu tsiri to kaga arziki ya faru waje ala fiha ma'aish sannan waje ala lahum fiha ma'aish ya sanya musu wato kenan abubuwa na rayuwa kala kala a cikin abin da da shine za su rayu mana ya ba su iskar shaka ya ba su ruwan sha ya ba su sutura ya ba su abinci da sauransu ko wa asbaban ya ba su kuma sabbuba wanda ya na biha da shi ne suke yin wato kiran tsorori jakin da za ka hau ka je ka ɗebo ko motar da za ka hau ka je ka ɗebo kaya ko ka je ka yi aiki ɗin da sauransu ko kuma injin da za ka yi drilling ruwa ya fito ko mesa wanda za ka sa ruwan ya biya biya biya je can inda kake so da dai sauransu duk wannan asbab ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba su wa yatajruna fiha ya ba su asbab da za su yi kasuwanci ka shiga mota fir ta safi ka tafi Kano ka dawo ka sayo ka kawo ka zo ka sayar ka cire ba da sauransu za a je bauta a sayo za a je ina ne da sauransu duk dai harkar kasuwanci ta inda mutum ya sa gaban sa wai ta sababu na da ita suke neman sababi na anwa al asbabi sabuba kala kala za ka yi amfani da wani sababin dan ka samu wani sababin ko yawa anan segoro anan se what to say wait the a wise man is the one who make use of what he has in order to get what he he wants sadaka da wani sababin ne zaka nemo wani sababin da kudin ka zaka je ka nemo abu kaza da zai maka kaza ka je ka sayo generator da zai maka kaza da kudin ka zaka sayo kaza sababi kake amfani da shi dan neman wani sababin duk Allah madaukakin sarki ya hore muku wa'annan wa aktharuhum ya yalwata muku su ma'a hadha qalil shukr amma duk tare da wannan kalilin shukuri ko ɗin shukuran ku kaɗan ce ala zalika akan wannan ba ku gode wa Allah madaukakin sarki idan aka haɗa shi da ni'iman da Allah madaukakin sarki ya baku kamar yadda Allah ke cewa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha da za a kididdiga a ce ku kididdiga ni'iman da Allah madaukakin sarki ya muku ba za ku yi kididdiga su ba inna al-insana la zaluma lalle dan adam shi ya kasance mai yawan zalunci ne kafurun ko kafarun mai yawan wato kenan buticewa ga Allah madaukakin sarki to zamu dakata anan insha Allah ta'ala a sai in Allah ya mu gobe da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah tambayi tambayi ne ko tambayi ne da addu'a da tambayar guda ɗaya ne to alhamdulillah